إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 29 ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da bakwai ga wata na sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin daidai a littahi alwajiz fi aqidatu salafu salih takaitaccen littafi mai bayani kan aƙida ta magabata na ƙwarai muna cikin bayani na hanyoyi na da'awa dawabi aka sa ƙa'idodi da matashiya da ya kamata duk mai da'awa ya sani mun zo masala ta sha takwas a darasi da ya gabata darasi na tara. hadi karshen wannan mas'ala ta goma sha takwas lokaci ya zo karshe wadda tana bayani kan kulawa da lafazi da shari'a ta zo da su mu rika aiki da su saboda muhimmancinsu da dacewarsu da nisantar lafazi da ya shigo mana ya ka misalin masu dokan aka ce shura ya ce demokratiya maimakon su shura ko taron shi su demokaratiyya ce kenan ta mai demokradiyya shura ce kauce mai irin wani lafuza da aka sanyo mana wanda ba namu ba sai za mu tashi mas'ala ta sha tara ya ce an mawqifin sahihin min al-mazahib al-fiqhiyya هي ثروة فقهية عظيمة ثروة فقهية عظيمة mazamanto mai da'awa ya samu kyakkyawan matsayi na gari game da alaƙar shi da mazhabobi na fiƙihu hanafiya ce shafi'iya ce hanbaliya ce duk da malikiya ce ya yi ƙoƙarin ɗaukan hanya mahi kyawo game da alaƙar shi da su ya ce domin wannan mazhabobi wata sarwa ce ta ilimi mai girma ba a watsi da su gaba daya akwai kwarai bincike na ilimi a cikinsu ya ce alaina an na durusuha wa nastafidu minha wa min mahasiniha abin da yake kan wannan mazhabobi gaba daya muna iya karanta su mu fa'idantu da abin da ke cikinsu mu ɗauki hanya ba yake abin da yake mahi kyawu a ciki kiran kurakurai mu bari mu ɗauki abin da yake na ƙwarai a cikinsu don babu wadda babu kuskure a cikin wannan hanyar wala na ta'assaba laha ba kan mu kama guda mata karkada kurin mu kurin malikawa ne kullun dole ba mu ibadar Allah sai abin da ya zo cikin mazhaba ta malikiya kan mi haka ko mu hanafawa ne ba in zan bauta mu Allah duk abin da za mu yi sai in hanafiya ta kawo ko ba abin da za mu yi sai hanabila ta kawo hanbaliya ta kawo wannan bai dace ba kai haka kama ma wannan masaba ruko na ta'assubanci wala naruddaha ala wajhil ijmal kuma ba za mu ce ba gaba ɗaya duk a ture abin su kawo shirme ne gaba da baiwa haka ba a ture abin da suka kawo gaba ɗaya ya ce wa natajannabu da'ifaha wa na'khudhu minha al-haqq was-sawab ala daw'il kitab was-sunnah yace abinda zamu mu kaurace ma abinda yake mai rauni a cikin su abinda bai tabbata ba mai rike abinda yake shine gaskiya abinda yake shine daidai wanda yake daidai shi ma ala daw'il kitab was-sunnah abin da yake gaskiya da daidai a hasken a hutular ƙur'ani da sunna wa bi fahimi salafin umma kuma akan fa'inta ta magabata na ƙwarai kenan za mu yi aiki da abin da ya tabbata a ƙur'ani da sunna ko ya dace da ƙur'ani da sunna ba tare ba da riƙe wannan mazhaba kaza tun da ta bata kawo ba za mu ba yanzu dai nan mas'ala ta sha tara kurin iya so ya karantar da mu kurin ka ɗauki mataki kan waɗannan mazhabobi ka yi ƙoƙarin rike duk abin da ya zo na gaskiya a cikinsu abin da ba na gaskiya ba ka bar musu تحديد الموقف الصحيح من الغرب الكافر وحضارته دوكا مسمى تايا مسمى تاكين دا مكا دوكا غمدا دوكي متاكي نا قوري غمدا توراوان يما game da ci gaban turawan yamma wani mataki muka ɗauka game da su wani mataki muka ɗauka game da waɗannan kahurai duk da cewa ba addini ɗan ɗaya ba su mu samu matsayi guda a kansu bi haisu nastafidu min ulumihim a tajaribiyya bi dawabit dinina al'azim wa qawa'idi al-hakim ta yanda za mu amfana daga ilimin mutanen yamma iliminsu na kimiyya wanda an jarraba ne an ga haƙiƙa ga wani amfani tare da shi mu duk da kahure ne za mu ɗauko mu amfana da wannan ilimi nasu kuma duk da haka bai zaɓi dinabinmu ba za mu bar ba hanyar neman ilimin kama kuma saba ma abin da yake na addinin wajen ɗauko ilimin dalilin ilimi mu je kuma halaka amma za mu ɗauko bakin wani mutum ƙa'idodi wanda musamman ma addini mu ɗauko wani ilimi a kan ƙa'ida ta addininmu da ƙa'idodi na mai aka cewa na addininmu wani mai ƙa'idodi masu hikima al-iqrar bi ahammiyati shura fi da'wati ila Allah ta'ala yanzu magana da ake misali yanzu me ya kawo shi aka ce ilimi daban sakarci daban da ina masu misalin sakwata mutan misali a yanzu dan nan mu ci gaba ne dole yanzu a je misali alakwal dole a gama namiji da mace a wuri guda ka gama ta kashi guda wuri guda ai ilimi nan ba ba addini bane ba a ko ba addini bane ba ilimin ne ai mu addinin mu ya hana gama mace da miji wuri guda kenan me yasa zaka ce sai an gama su wuri guda kaga me yasa hana araba kuma a ɗauki ilimin magana kenan irin wannan bawan kai musulmi irin wannan abin kenan kai saba ma addini ai ilimi kuma abin da kuma bai saba ma addinin ka ba da kuma zai ci a ci gaba bai za a ci a rawar musulmi duk ɗaya ne ya gama ha ga ana rigima kun musulmi masu masu shugabancin a wani wuri da wani sai ilimi kuma saba ma addini ya ce تحديد الموقف آه الإقرار بأهمية الشورى في دعوة إلى الله تعالى كما دولي متبتر da mahimmancin tattaunawa a yi shura duk abin da sha da'awa iya buƙatar zama a yi shawara a tattauna me kamata me kamata iya buƙatar tattaunawa shawara an ka kira zuwa ga Allah tana buƙatar shura wa daruratu ta'allum da'iyati fiqh istishara kuma shi wanda yake mai da wa'azi ne dole ya san dole ne ya san fiqhun shawara akan sa aka aka shawara ya ne matsayin shawara ba dole ba dan na kawo ta wai ta za a kita shawara zaka iya kawo shawara wani wanda bai kai kai ma ka shawara kai daka ba abin ne aka ta shawara ce ba bane ba na ko malam ko kaza ya ga mutum wanda bai kai kai ba amma ya gano na kai ba gano ba misali idan muka dauka yakin farko da aka na bada annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya tsaya suna shi da wannan wurin da ka tsaya a nan ka tsaya ne da wahayi ko kuwa kurin ana iya shawara ce yace ba wahayi bane ba su inda haka ne ga abin da ya dace wannan wurin ba wurin tsaya bane ga inda dace mu tsaya mu raba su tsakanin su da ruwa suka bashi filan da ya kamata a yi wannan ba daidai bane ba kuma ya abai ubannin su aka je aka sake wani kaga wannan wani abu ne ya zo na na shawara wani kawo shi annabi ga inda ya tsaya amma karfi kuma ya bi ya aiki da wannan haka lokacin da aka zo wata wata ana a yakin ud kai yakin ud da musulmi aka ba su labari da mushrikai ne sun kawo ɗauki sun zo shan fansa na abin da ya wa kana abada a lokacin da an ba da shawara ya za a yi za mu huta mana mu tare su a bakin gari bakin uru ko kuwa za mu tsaya a gari dan sun shigo mai yakin cikin gida yakin su kuru a cikin gida a cikin gari aka ba da aka da shawara ne ta da shawara da dattijawa da matasa aka dauke aka ba da shawara a lokacin nan su matasa da yawa ba su yi ba da wannan a wancan zamanin shekarun su ba su kai ba annabi hana su yanzu ganin bayan badar akwai shekarun su ya kai wasu kuma samu damar zuwa badar ba suna neman sun ma samu ta dama yanzu sai samari mahi yawa suka rinja shawarar a hotas ya rasulullah hal hal jubana tsoro miki za mu ce mu tsaya a gida sai an zo mu hutu tsoro ne rasulullah kun mu iske su ko suka ba da shawara cikin dattijawa a kan mu huta ta suna da yawa wannan mu tsaya gari yakin zai kyau to wannan shawara ta kin huta a cikin munafukai suka bata goyon baya sai suka bata goyon baya na a zamana a gida ka a huta su magana daga cewa lattijawa to anan zalama ya dauki shawarar mahi yawa wancan suka ne magana a huta a iska ta bakin gari bayan kwa tsaya gira ya shiga ya damara ya huto sai su mutane suka shi suka yi nadama ka aje sun matsawa annabi ne ba so da yake sun matsa mishi ne ya san shi ma yana tantance kai a zaman a gida mun kuma ce sai ya huta kuma mun goyi bayan a zamana yace ai bai wa ga wani annabin Allah ya yi damara ta yaƙi sun ce kuma abin da Allah yi bai wace kuma mai zai da abin da Allah yanzu an kare an shawara mai mataki yanzu guda ba koma baya ya dauki shawarar huta kaga wannan shawara ce tattauna ce akai a takaice kenan iya buƙatar tattaunawar shawara kuma a dauki shawara wadda aka ta yi dacewa da matsayin da ake ciki ya ce alƙudwatul hasana kuma shi din mai wa'azi ya zamanto za a yi koyi da aikin shi kai ya zamanto a ce ku yi aiki da karatun malam ka ku yi aiki da aikin shi za ka cashi malami ai ana aiki ne ba aikin shi ba ana ba abin kirki bane ba ya kamata a zamanto kai mai wa'azin a ga misali a wajenka ka zamanto abin koyi kyakkyawa yace fada'iyatu mir'atu da'awatihi shi mai wa'azi mudubin dawar shi ne a nan za a gano shi matsayin shi abinda ke kira gaskiya ne ko baka bane ba inda ka san za a diba mudubi a ga abin da irin zaka yi ba za ka fuska kai take ko to kenan haka ya kamata kai ma a ga gaskiyar da awaka a jikinka ba wani daban ba a wajen ka kamata a gani wannan mudajin al-mu'abbiru anha kuma zaman to kai kanka wani misali ne akan da'awar da kake kanta sa ga misalin ta a wajenka da ya ba da kan muhimmancin kulawa da kiyayewa kai mai da'awa ka same ka da sakaki da rashin kulawa da abin kai domin da yawa ga wani mutane sun mai da wani lokaci sun mai da kamar wa'azi kamar tiyatar da yawa ga mutum kamar mai tiyatar kuna a ba yan kallon mamaki ne an ka zo gefe kana yau mutum gaba haka bane amma za a yi kabbara a yi waye a yi bayani a yi kabbara a sha kabbara kuma shi mai wasan gaggiye rayuwar shi a gehe kuma amalar shi ya gaba mai kyau bacin sai ka bai kuma kamar tiyatar kenan a bayan kallon mamaki to bai dace haka ba ya kamata a rayuwarka a ga abin da kake hudi haka ne ya ce ittiba'u sabil hikimati wal mu'izatil hasana kuma mai da'awa ya zamanto mai bin hanya ta hikima da kyakkyawan wa'azi wajen kira kai ba hikima ta hanya mafi kyau waje ala ƙaunin layi ta'ala kudu ila sabila rabbika bil hikimati wal mawdatul hasana wa jadilun billati hi ahsan mizanan lid-da'wa wa hikmatan lis-sayr 'alayha yace ka sani wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala inake umurtar annabi sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabil rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati wal mau'izati al hasana da hikima da wa'azi kyakkyawa wajadilun billati hi ahsan kamar su jayayya tattaunawa ta hanya mahi kyawu ibara kalmomi da hanyoyi na jan hankali bayan da ba za ka kori mutum ko ka abin shi a game ta hanya mai ta hikima an ta hikima ajiye abu a wurin shi da bin halin wanda kake ma wa'azi ta yadda za ka ciwo kan shi ta hanyar da kasan zai yi ɗauka an kabi ta ita hikima an ce bata da wani tayi gata ita ce koren za a yi ya dace daga mutum zuwa mutum wuri zuwa wuri hali zuwa hali amma ana kiran shi mai da'awa ya hikima na kenan yadda zai isar da wannan da'awa yadda asalin mai wa'azi ba iya nihin aibanta bane ma wanda yake kira ko mun laifin shi nema da yake na za a yi huddo shi daga cikin duhu da yake ciki shine aikin mai wa'azi to yadda kenan yadda ka san hanyar da ka san za ka tsamo shi mai kyau wanda ka san zai doka ta misali akwai wanda in iya wani laifi inda za ka tankare shi gaba da gaba iya bai shi magana ka ka san tsakaninka da shi ko a ka da shi amma za ka isa misali wani abokin shi ne a wani malamin shi ne wani wanda ka san iya jin ya wani zai shuraren shi ka gano wani aibu wajen shi ka yi kawo wannan da ka san ya alaka da shi magana ta wani hanyar ga an samu cimma burin abun ya ga ya amsar gaggawa da kuma zai ka tankare shi duka ma a bata gaba daya wani ma zai kai ta hanyar takarda ko ta hanyar misali salula ta hanyar message gashi nan kullum dai nasiha ta dan uwa musulmi wani kaza kaza na kaza kaza gaskiya ina nasiha akan gyara kaza kaza to na hanyoyi ne na na da'awa wanda kuma suna da fa'ida kwarai don misali akwai cikin sanannu ne a nan garin cikin wanda Allah ya hore ma iya cikin manyan mutane sanannu a garin nan wanda iya wani aiki wanda aiki ne a takaice dai wanda bai dace ba duk da an samu kuma an samu abu amma ta hanyar waya hikimar Allah ta hanyar waya kira da nasiha riga ne ma kullum iya ta mai waye ta ba san waye bane ba zancen dai kullum ayan wata ka ta mutunci a takaice dai tattaba tattaunawa ta kai dole aka yi dai gaba da gaba kuma wallahi Allah ya amsa Allah ya sa kuma ya amsa kira kuma abin yi fa'ida duk da babu ma wata alaka ta aqida da harkokan abun amma kuma wannan hanyar da aka bi kwarai ya ji daɗin ta don ta ta ta mai amfani kwarai a rayuwar shi to kaga babu alaka amma kuma inda gaba gaba ne yawa bai kalle ka ma gaji ko shiga wajen shi ma zai zai maka aiki ka ci gasan ganin shi ma to amma ta wannan hanya ta hanyar gun waya ce kurum ta hanyar waya ce kurum Allah sa abin a takaice ne a kodi yawan wanda gaba da gaba bai shirin ka amma duka kai kasan hanyar da za ka bi a takaice wadda kasan zai ɗauka kura waya ce abokin shi ne mesaji ne kai dai ka ga wannan cikin abu kana so ka sace hanya hatta da kira ga zuwa ga sunna ya dace da kowa kai dai ka bi hanya mai amfani game da wanda kake ma da'awa yace kenan ka ɗauki wannan aya ta don ka ba labari fadar Allah subhanahu wataala kai kira udu ila sabil rabbik bil hikmati wal mu'izati al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangiji cikin hikima da kyakkyawan wa'azi yace wajadinun billati hasan ka musu tattaunawa shi ne jayyan tattaunawa ta hanya mai kyau Wani aya da makaranta yace ka ɗauke ta mizanan da'awa ita ce ma'auninka na da'awar da kake zuwa ga Allah wa hikimatu lisayri alaiha kuma ita ce hikimarka ta tahiya akan wannan da'awarka da hikima da kyakkyawan wa'azi da kalmomi na ibara masu masu shiga maimakon kawo mutum wani lafazin da an kame kasan bai shurara ba ya kame lafazi wanda kasan zai shurara ana ba labarin cikin irin wani hikimomi na magabata hassan bin ali da Hussein ne sun ga wani tsoho iya arwalla bige-bige bi iya arwalla kwata-kwata sai suka zo suka ce baba ni da wannan abokina muke gardama tun ta arwalla arwalla ce iyo ya ce ga zace na ya muke gardama na Allah ka zo ka so ka karba mu gardama tsoho ka zo ya ce to ku zo ku yi a gaban shi ɗayan ya arwala yaron ya arwala ta kakka ya kalle shi shi na biyun shi ma ya arwala irin taron iri ɗaya sato yara kenan na gane ni da iya da ba da kashe gane da kashe gano kenan yanzu ya kare ku da kenan a zaci da ya san yake arwala ya san yadda yake arwala shi ya ga yadda suke iri suka shi kuma ka fi arwala shi ya da kenan ni da iya ba tun jiya jiya jiya wannan ana akwai dan uwa mun je ganin shi mun je wajen shi sai ke gwada mana wani ya kasa shi kasa ta yace ya arwala sai arwala a nesa da shi yace zo nan ka Allah mai kusa kusa arwala da farko ma daga inda ya fara daga wanke hannu ya fara ba fuska ba daga wanke hannu ya fara kuma ya kashi ka kusa tun ya musa amma kake bitan ta kowa ba kasa wannan kuma da makawai ta mabiyan haka kuma da makawai biyar al'adar daga nan kenan haka ke rayuwar shi ba ruwan shi to kan sanar wannan kace a zo a yara wala ya kawo daga nan ka ya san haka biki shi ya san da gare shi ya daga kawo da ya san haka biki ta gana fara wala wata ba ka ne fuska ta gani Allah shaida mu kenan mutum dai shi ya san ka bi hanya kun usulubi wanda kasan mai kyawu mai amfani ga wanda zaka ma dawa don hotaka kai kun gyara ne ba ka aibanta shi ya ce a tahalli bi sabar kuma dole mai da'awa ya zamanto yana da ado ya zamanto iya ɗaukan haƙuri shi ne abin kulle shi dole ya da haƙuri ba a da'awa ba haƙuri sai ka gaya mutum game nasiha gaya maka magana ba ka sama game nasiha da rika neman ma wani abu da wulakanci ba ya ce li'annahu min sifatil anbiya wal mursalin domin shi haƙuri game da da'awa iya cikin siffofi na annabawa da manzanni wa madarun najahi da'awatihim kuma shine makikai wurin kai da kawa inda dukkan cin nasara ta da'awa dukkan manzannin Allah iya kai da kawo a nan ta hanyar haƙuri ne ta hanyar haƙuri ake cimma nasara a kan da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don ba haƙuri in za ka fasa kuma mun karanta a nasarar salama kan shi Allah ya mai kashe wannan haƙuri na wala ta kuma sahibul hud annabi shi abin ki da ya gaji ya kaka zama to kai maka ma wajen kiyima ma'ana ka gaji ya kauta ya buƙatar jimri da haƙuri ya ce alubu'udu anin tashaddud wal hadaru min afatihi wannan ta ijihi a salbiya wal amalu bi taysir wa rifq fi hudud ma yasmuhu bihi shar yace ana so mutum mai da'awa alubu'udu anin tashaddud ka kaurace matsanantawa tsanani kamararawa walhatar min afati kuma ka yi hattara game da abin da mummunan sakamako da tsanantawa za ta kawo da natijakin abin da yake biyo bayan tsanantawa wala amal bi tasir wa rushd kai aiki da sauƙaƙawa da tamsasawa amma duk wannan za a yi su fi hududu ma samu bi shar'a za a sauƙaƙa a tamsasa gwalgwadon abin da shari'a ta yi rangomi ka aje kuma wajen neman sauka kuma kai ma kabar hanya ka ce ka san ba a yi bid'a da kai ba maka yi ba su ma bisa su bi ka ba tunda wani hanya ce ka san duk cikin mai hikima ce ta tayya kana kallon bid'a ba ka bari an ana yi kwana kana ji da su kin wani ya ga wa ana cikin shi ma zai bid'a wai kuma ya yi wayo da gobe su ma an kana tare da sukin kai su ma yake musu azi kaga wannan akwai matsala kaga wannan bai baka dama kai kai bid'a dan kana so da'awa ka hudu kuma kuma ka zo a yi da kai in ba kyau kai kai shi ne matsala in ka ce shi ba ke kai kai kenan kuwa kai kenan ba mai kyau misali kai a kacin kun baki ba mi da kai shi ne ke da wahala ka yaba na ko muka ce muku abu ne mai kyau mu yi da kai iya da wahala gaske ko baka ko da an ka ce baka faɗi ba ka aikata ko da baka yi magana ba kan banna to kaka aikata banna to kana ka wata hikima wannan banna to kai da kaka yi kai da kai sai ke cewa al-muslimu talibu haqq shi musulmi a kullum mai neman gaskiya ne wa shaja'atu fil haqq matalabun daruri fi da'wa ka samu mai kuzarin bin gaskiya kuzarin bin gaskiya tsaya kan gaskiya wata darura ce cikin da'awa duk da kake abin ganin ba ka bane kun ka bar shi gaskiya kake nema kun dole ka yi aiki da gaskiya rike gaskiya dole ka yi aiki da bin gaskiya kun eh yace wa in kunta ajiza an qawl al haqq fala taqul al batil in har ka kasa fadin gaskiya ana wata banna ka kasa wani to ka gudu ƙarya bajin ka ku dan jara don wata kewa cikin maka a in har baka yi ba ka far gaskiya ba to ka kaga ka banna shi da magana kenan kada in har ka kasa fadi kuma ka kasa fadin gaskiya to ka a same ka da faɗin banna alhadar min futur kuma a yi hattara daga tsantsan wajen abin da za a kare a ragonci wa nata'iji a salbiya sakamakon alfutur shi ne ka ɗauko kazar kazar ka hasa duka akwai mazana gaba daya gadan gadan a ɗauko abu ko kuma kwana biyu an hasa karantar wace wa'azin ne menene ayar horko da ƙari ba ba ba ba na mai kiso jayan galanka kenan da horko mutum ka yi ɗauki abin da ya ƙari shi ka yi abin zai dawo mu kullum duk abin ibada gaba da ma ba a san ka fara ko da bangaren ibada ka yi ɗauki abin nan an sanar iya cewa da kullu abidin shirra da kullu shirin fatara imma da suna ma ila bid'a nan sanar sanar iya cewa dukkan mai bauta iya da wata kazar kazar duk mai bauta ka ji iya kazar kazar kuzarin yin bautar wannan ya ce shi kuma duk abin da duk kazar kazar tana da tana kashe akwai za ta yanki to ya ce a wannan yankewa ta duk wani mai kuzari amma akwai yankewa ta sunna akwai yankewa ta bida yankewa ta sunna misali yanzu misali yanzu misali misali yanzu misali misali kan bangaren sallah zai iya yin awa uku hudu a cikin dare kullum zan iya yi amma an dawama ba jima na yi wata ran abin zai wata amma na san a ce mazan sun yi awa uku sai da misali misali ce tuwanci kullum zai mutu latin kuma ko awa guda ka zai mai iya awa hudu awa uku awa guda na ce mai kudu ya jima iya yi ta ke to gwanda ka ɗauki shi na sunnar ka ɗauki ɗan kaɗan za ka iya kullum ya ka ɗauki gagagaga da yawa kwanan kuma gaba ɗaya gaba da man iya wancan aka kare gaba ɗaya ake wasa gaba ɗaya ake wasa gaba ɗaya an ɗauki abin da ya ƙarfin ka shi ne futuru ta bid'a ka ɗauki abin da ka dinka ta sunna kuwa daman kan ka ɗauki abin da ka san zai yi mai ya kai ba ka iya ba in ka zai saka fasa gaba daya ya ka ka ɗauki abin da ka san kai kare shi wanda bai damun ka ko kai baka yi a cikin ko kai kullum ka ɗauki kare ka kore ƙarshen ka kuma me ka ɗauki abin sun zaka iya kullum kun bai cin bai damun ka bai ma yauni ba amma duk da mutum shigul ya san iya ƙarshe kana iya yi zagani amma haka jima na ya gani yanzu misali za ka yi ɗauka misali yanzu ka dungura ka ɗauki kilo hamsin ba ce ce kun ka ɗauka amma a ce za a ji ma'ana yi wanda za ka ajiye shi amma ka ɗauki kilo biyar kilo goma ka san ka ji magana yi wanda zai ɗauka kilo hamsin ya ɗauki kilo goma ka san tabbas an ji ma'ana yi kuma an bai dami shi ya ce mai komi ka da hukumar ka kirkira hamsin ka ɗora ka je nan da ma ce sarkiya ba ga sarkiya ba sai wanda gidan dan wani ki kaya ne doka aka ya gashi iya kuka kuka ne yake shi bai iya sarkiya kuma ya kuka ya tsotsa haushi ya kuka a gane mu a matsayin ki kuka da hawaye kaya min ne mai da girki in je in je wa da shi sun illa kuma kuma har kuka bai turiya bai turiya ya ga doka yace الحذر من الفتور ونتائجه السلبية وعدم الغفلة عن دراسة أسبابه وطرق علاجه كما كك غفلة كلن كرنشي أبن ذاك كوشي ما abin ka fasa ya ka rike gaba daya da wani sani kusan ka dauka za ka kasa kai ba ka dauke ta kusan kuma hanyar maganin wannan abun an kare ka shiga halin yanzu za ka koma ka ci gaba da yi الحذر من الإشاعات وترويجها وما ترتب عليها من آثار السيئة في المجتمع الإسلامي كما أي حترى لغاية جيتا جيتا إشاعات شين إشاعات abin da kurin an ce an ce ilzandi an ce kurin shi ta yi wace wai ya ka waye gama kun ga yana da wani bala gari ta gama gari amma ya ka rasa waye ina shi ban magana an sa maka nan ka kuma abu ya kai cikin al'umma an ce wani ya kaza ko an yi kaza abin ya kowa ji labarin amma ga mutane kasa waye wani abin daga na wuce ka tsaka ka gani shi ne sha'a abu ya yi ya yaɗu cikin mutane amma ba a rasa jikon shi daga ina wuto balle a san gaskiyar magana ya ce kenan wata rushe kenan da tallar isha'at ya aka yada abin wa ma tarattabu alayya da abin zai biyo baya na mummunan sakamakon jita-jita cikin al'umma so da yawa ana samun raba kan al'umma da ka fitina cikin al'umma ta hanyar jita-jita a zo a ce an yi kaza ko shugaba ne ya kaza kowa ne ya kaza abin ya ta yawo ya ta yawo ji gama kowa kunnen kan kowa cika yanzu gaba daya mutane sun kawo nan misali shugaba ne kowa ya kame nan bai ɗauka ba ka kama kurin an gaya wani labari a kan shi amma na san abin daga yana hutu ina abin da yawa kaga da rabuwa kan da ake samu ta al'umma ya kaga isha'at take shiga take abin kai mutum ya kuma zama mutum an zama na baya biyar nisa sai za mu sai kaga abin shirme ne makon shirme ne ake ake zama kuma an zama na a kan shi an zama na a kan wannan shirme ana ga haka ne an haɗa kowa ya san da maganar ina ta wani wani lokaci cikin tahiya ta ɗan uwa wani ya zo wata buru ta cikin shugabannin tahiya sai ka cewa ne ka dama ina da alaka da wasu ƙungiyoyi inda muka samu komanakin wannan kin abin masallatayya wallahi ka gani a shekara yana kana aiki da ka kana kana ko gida ta abin masallatayya ta ainihin yanzu inda muka samu kuma masallaci shi ke da yana samu kudin ma ya aje kudin ya aje kudin nan ma sai ya aje kudin a nan ma kudin tun da gida ne kurin zuwa da kuma yin aikin filataya wani sai yana magana a na a kowane a zamani karar ya da ke wani magana da cewa an kawo kudin kwangilar masallataya an ba wani kudin ma a barin shigiya nan aka yi magana wallahi ya ci zama da ka rubuwa cikin wa aka yi ta yawo da wannan maganar an kawo kudin masallataya an ba wani da wani sun cinye kudi babu tashi kudi ba gani ba an jima an jima ana haine wani zama da aka yi da aka yi wannan zama da yana tunaje zama sai can ana dutsurin tsoma can wani ɗauko magana turb a akwai magana kudin masallaci to da shi ɗaya a cikin mutane ya ji labarin jita-jita ta ƙarya ce da ya ji makarab ya an kama tun waccan magana ta wani da ya kawo kuɗin kota ko katar daman ya ji ta to amma yanzu da ka taɓa ji ta ce yanzu ya ji wani magana ce to kawo ta a zo a baje ta a ina aka kawo kuɗi aka ba wani kai wani gaka shi ne kuɗa sai a naji a baran shi shi wani aka wada shi ɗan wangilar gashi ya aku gaba gaskiya ko mu gaba mu gani ba mu ga masallatai ba amma an ce an kawo masallatai a dunkun rabi kun cinye kuɗi kun cinye kuɗi babu zai ko ɗaya ya ce to sai ana aka samu wanda ya hudo maganar sai wanda shawar harta wane ya gaya mini shi kuma ce iya nan kuka yi magana sai alatin aka gano daga ina magana ta wuto shi wannan da ya kawo magana ya yi magana ta yawo ta gaba ko ina wani aka yi ce kai subhanallah ya ce hira ce aka yi wa gawa da gawa ne kurin mana magana ne inda za a samu na ce sai in ka kuɗin in sa a nan a baro ta in ajiye ba ca ne ba ga kuɗi wa yace su zai laraba mahaukata ne ya sa gurin masallatai da yawa har wajen nawa kuma kuna ba ko daya shi ke nan gurin su laraba ta laraba laraba su hankali sai a lokacin aka gano ƙayyar magana amma da shi ta ta yawo an sa gabarai cikin ɗan tahiya sun ci kuɗin kuɗin mutane masallatai duk ya da magana ta irin wannan jita jita ce ta yi ta yawo cikin jama'a kuma ta yi illa kwarai bayan abu ya abu abu ya yi nisa ka ga wani bakan magana ka dauki a nan abinda ya koma da yaro tana ta saba wani abu daban cikin tahiya irin shi ne haɗarin jita-jita cikin tahiya al'umma kwarai tana da illa a yi ƙoƙarin warware ta mashi aka ce zama na shawara na shi ke da muhimmanci a rika zama ana tattaunawa inda matsala shi take da ai kokarin maganin tun da wuri kayan abu ya nisa sai a zamna sai a ji labarin sai a babba ya abinci ka sai a ga tun da wuri da shi muhimmancin shura zama a tattauna sai yake cewa miqyasu tafadul huwa taqwa wal amal salih wurin au na bambancin tsakanin wani da wani tsoron Allah ne da aiki na gari shi ke bambanta mutum da mutum ba kowa ɗaya ne tsoron allah mutum da aikin shi nagari shi ke bambanta mutum da mutum misali cewa a cikin al'umma umar bin khattab ke cewa allah subhanahu ta'ala ya amsa annaban shi magana wahayi ya ƙare mu yanzu musamman abin da yake koyi duk wanda ya bayyana mana da hali na kwarai da aiki na kwarai za mu ɗauke shi salihin bawa a wajenmu ba ruwanmu da ɗoyin shi da Allah shi da wajen mutum shi da mai mu'amala shi za mu shi mu'amala a mutum ta kware wanda ya bayyanar mana da mugun aiki muka ga a hili karara iya nan mutumin banza a wajen mu shi tsakanin shi da Allah abin da yake goyi mu amar mu za mu yi aiki kullum da zahiri Allah san baɗi yace wata hashi kullum asabiyyat al-jahiliya min at-ta'assub للإقليم أو العشيرة أو الطائفة أو الجماعة كما أن يسنتي دكا تعصبانشي cewa heni henawa irin na jahiliya cewa misali in alheri ne mu heri jinkin mu ba ruwanmu da kowa a hana kowa mu a bamu shi na alƙilin da yanki mu kurin ba ka san kowa da alheri ne naka a yankinka ko da me zai samu ne yake ba ruwanka wannan bai dace ba a musulunci kai kurin alheri heku aul ashira ko kurin kai an ba kabilarka ba ba ka san ko da alkhairi da yadda ya wuto kai bakin ciki tunda ba naku bane ba ba naku samu ba hai naku to bai dace ba haka au ta'ifa au jama'a ko kuwa misali jama'a ce kungiya ce ma tun fata da'awa sai ce kai kurin alkhairi ba ka ko ta cika bakan da'awar sai ta ka aikin da'awa ne aikin nake na lana dini sai ka gune ba wanda a ce ta cika ba ta wa addinin Allah ta kare ma kai da da ka cika shi kenan sun ai mun wuce da da ya wuce wannan asali tahiya guda kamata kun ga addini asali musulunci bai da jama'a da ma haduwa a tahi tahiya guda aikin da'awa yace matakin farko idan ba a samu haka ba ina ba ya zamani ya kawo to ku zamanto masu taimakon juna wannan kungiya tun da ake da ake dawa ne kira ake zuwa ga Allah kawa addinin Allah wa addinin Allah aiki in har mutum tare ba to kowa ka iya taimaka maka wata mas'ala ne ma taimaka maka mataki na uku yace an hau wannan bata samu ba yace fa ta'ayush to kowa ya zamana inda yake kai ma dan mushi makirci ya ce wannan bayan wannan sai halaka kuma an ba samu wannan uku ba shi ne kashi da mataki uku ne na hudu halaka ne haka makaranta ba saka mace ba mataki farko a haɗu gaba ɗaya a ta yi ƙungiya ba duka jama'a guda ƙungiya guda a kan kira zuwa ga Allah shin wani addinin Allah haka aka yi nema ba ta samu ba to inda kake kana can kana can kana can kana can to ya zama to an taimaka ma juna ƴan wa addini ka karanci addini wa da ba za ka fara ba mu yanzu ma mai akwai da suka lokacin da ya zaɓi mana kwaya amma yana yawa kana an da riba lokacin da ake ba labarin bude garuruwan musulunci an wa a lokaci guda musulunci na cin duniya amma kuma ba shugaba guda bane ba akwai rabuwa wannan garin daban iraq daban masar daban sham daban an yi haka nan kuma yadda yi masu kirkiri wancan zamanin amma kuma a wancan zamanin hikimar allah kowa inda yake na yana irin addini ya ci ya faɗa ana ko iya yi da yake to irin wannan zamani an samu wasu ma tsakanin su ma an buga to shine ba su a ko da ba buga ba ɗaya ba haka hatta ta tarihin salatin ayubi salatin ayubi kafin ya samu wannan lalliya da hadaf na bude kudus kuma Allah ba shi hikimar da rabon zai bude kudus amma ka da tarihin a alocin ba da baki tsakanin sham daban iraq masar daban iraq daban sham daban har ake tare cikin haɗauki ne na farko ayin ce ta daman baiwa abu da kudus ya kawo cikin matakai uku ne da ɗauko ya ce da farko dai ya kawo haƙi da sunna don ba a kawo addini da bid'a da yan shi'a da masu bid'a bid'a ba a kawo addini da bid'a da alocin na akwai fatimin su ke kira da masar masar ta tabbata masar ta da hannunsu ba su kawo kawo murji su kawo murji a duniya fatimin su kawo murji a duniya fatimin su ne a wancan zamani ya ce dole kenan sai an yi kawo aƙida ta sunna an samu kuma haɗa kan ya ce tsakanin sham da masar da hiyar an samu samu haɗuwa wuri guda ta baiwa ce akan addini da bida baiwa to wani haɗarkin shi ta yi kayi ya yi ƙoƙarin ma inda yake shafkin ta gamu ya ka kuɗa ka yaƙa cikin shugabannin dole aka danta suka yi ba da suka iya kai musun bai ai ba musun bari ba a haɗa kan a ta yi da ke ana Allah da ya bari bashi kima aka gama shamkin aka gama masakin aka ture yan bid'a na fa'imin aka ture da su aka karya su aka rushe bid'a suka kawa da shi a tana masa shi a suka mun suka ba masa shi ya karya su kenan hada ta ba dole har samu hadin kai hada ga Masar da Sham da Iraq da Hijaz aka samu tukon bayan su an hadu to me sauran su sai aka tabbata Sham wannan Qudus kuma Allah ba sa nasara aka buruta haka samu sana bude kudus kada hada samu haɗuwar kenan ya buƙatar taimakon juna ya ce al'asal fi da'awati ila Allah ta'ala ala alaniya wasirriya ta akuzu bi qadaraiha zamanan wa makanan wa mawdi'a yace asalin da'awa kira zuwa ga Allah akwai a bayyane akwai a ɓoye kowanne akwai ta koye da kai ya mutum ba san ma kan je ma kamishin siyar akwai da kuma za a yi a cikin jama'a kowa da kowa ya ce wannan ta koye da ta filin ta akwai bi kadaraya za a ɗauki da gwalgwadon bukatar zamanin zamani kaza za a ga a yi ta koyon ta yi wani zamanin a ga a yi ta a koye ta yi wani lokaci a ga ga wurin a wuri kaza a yi ta a bayanta a wuri kaza da ya ce wuri ce zamanan wa makana wa modi'a ya dace da zamani da wuri da akan me za a yi ta wannan ina ta ne wani tarihi cikin lokacin da aka rushe daular da aka rushe rasha kai da aka yi mulkin mallaka suka yan kuma suka mamaye rasha suka hana addini suka hana kiristanci sallah aka hana a coci aka sallaci a tona kanci na ga abin abin wannan tarihin abin da ya rasha na ga min na san jizuti da kwano ne ce da ya na mace tarihin da wani lokacin aka yi neman kuma sun ce ma mai ya hana addini gaba da rasha suka hana kurin sam sam a cewa biya Allah eh me ba wani maganar Allah kurin gwamnati ne kurin kurin bautar duniya ce kurin a gina kasa kurin ba maganar Allah cikin ta yesu dole ka ko a boye kana sallar gagam yau ba magana aka rushe ko cina aka rushe masallataya wani tsoho ta wanda ban labarin cewa shi da idan shi ya gan shi a ka'aba a makka a shekar wani tsohon tun da aka rushe aka hana karan aka komi ta yi da yi shekara 60 iya da'awa a cikin gida me yake yi iya musulmi musulmi na mutane na mutane nan da magana hana ne makarantu sai mu kiraye shi garinmu a sami gida wanda ba mai shiga gidan a ɓoye sai a kai mai ɗiyanmu wajen shi iya karantar da su kur addini in ya yi jima shika da shika bai sun zama na an samu mai shi awwa kuma ya mara sani sani sani maradi sa maradi su ma su kiraye shi sai hoto dan bulaguro ne ya je maradi ya gashi gida ya ƙare bai ƙara hutawa bai ƙara hutawa sai ya tsari da wani garin kajitin min min daga min sun zuta lama sai ku shi yuju halan aisha nan zuta ne ko wanda sai da saka ne ko to haka da saka sun da saka sai ka turbu duzin aka wuce a ran sai a lokacin nan aka suka hutu da hutu zai da shiga sattin sattin aka yi da bacewar shi da bayyana shi kullun da awaki a boye suna suna ta hauka suna na mutane da mutane da ki da su suna na da ba kawai aka rushe sai kan ba koyi ba shekara da tafka na ba addini a yi amma ana samun yanci suna nan ka aƙida su daga turkiya turkiya su hera ta kai sa hula malagi ne a ta turku alhali shugaban musulmi na ƙarshe ana a wannan na ƙarshe abulhamid ƙarshe a turkiya ke daga shi musulmi su ka samu shugaba ba shi ne abin mummuni na ƙarshe a shi da kuma turkiya tana da ƙarfi ka a addini an wadda turkiya take mulkin hatta saudiya hatta saudiya ta ƙarƙashin turkiya duk duniya ba wani shugaba a turkiya ki shi na ƙarshe to wata saudiya wata kudus gaba ɗaya shan gaba ɗaya ta ƙarƙashin daula ta turk suka ce ba suka ce lamfin da lutoman kenan daula samaniya lamfin da lutoman suka lamfin da lutoman kenan otoman kenan ai daula ce ta turkiya ce hatta ka'aba yanzu haka takardun gilaye na kudus ko da yawa da zaka zaka sun yi turkiya ne an zaka turkiya da yawa turkiya da abuwa wacce musulmi gaba daya shugaban a can yake abdulhamid shi ne suka karya daga shi da har yau ba samu shugaban musulmi ba da amma muna hawan zamanin ina ga min nafsan versatin ne kura na turkiya aka yi juju halin na turkiya versatin na na turkiya shi aka hasa to yin ta kai hula ma an kasa da yi ne aka hana kiran sallah gaba daya jibo kasa wata kai jagorantar duniya gaba daya kasa mai jagorantar musulmin duniya gaba daya ga makijin turawa aka aka rushe addinin sallah kiran sallah aka hana kasa jallabiya ba sa jallabiya ba sa hula wannan ita kan shafo ya shafo ba ya shafo sai ya shafo eh kan sallah ba kan sallah ba ita Rasulullah ka kai Turkiya kuma wala kullum kan tarihi da kyau kan tarihi addinin ka da musulmi ka duniya ka ga abu da yawa kan tarihi musulunci ko na turanci ka gani shafo ya shafo ba sa ba kiran sallah masallaci tun wannan abin da aka yi rushe shekara kusan hamsin sai da Allah ka wannan duniya duniya duniya ta samu abu na can demokradiyya na yanci ta kon turki ta rodo di ba yanzu turkiya ba wannan shekarun yanzu suwa suke da rinjaye musulmi suke da rinjaye ko zaɓe aka yi ku sun zirgin rinjaye ko zana zurfiya suna nan da ƙila su suna nan da ƙila su komai kamar ba a yi ba a ƙila tana nan abin mamaki yanzu sai in ka ga inda mai shiga fasu mai shiga abu youtube da ga erdogan idan iya kira'a wallahi duk malami a duniya ko su des ko ba su baka yake ce ba su ina ba kira'a erdogan baka ce shine wallahi yawan kira'a hafizin qur'ani ne kuma qari ne mukan qur'ani ne erdogan mukan qur'ani ne kira ba ta ba kari ne ba ba yakura ba a a mai kari ne makancin qur'ani ne gangariya sai to suka ce ya musu yaudara sai saka ke bada kwasa gabu sai kwashi goyon baya kari ne qur'ani ga kai kai kuma gina gida ba za ka shi ne gina gida ya gida wallahi baka ce shi ne sun addini ne na ana kanta addini ana kanta yasa addini ana nana hayne amma kowa iya kulawa da tarbiyyar dan shi addini yana a cikin gida sa kwaɗin su an hana a tare da kwallon babu baka a gidanka ɗanka ne wanda kwa kwami to wala yan haka zama suka rike addininsu haka suka rike addini suka rike wuta duk an hane a waje an hana a waje amma a gida addinin gashi an kare yayin an dawo addinin kan mata wasa ba suka yi labarin rashin rashin aka danne yau suke suke yanki ma da rashin suna nan da addinin su har zuwa ruwan addini ya na akwai abin addinin duk da musu illa amma addinin bai gushe ba a kenan iya buƙatar kenan a da'awa tana ta kowa bangare ta kowa a ɓoye ne a hili ne a yi ta kuma ko ci da lokacinta ba ma yake yan wata wata a ci an wa wazin duk ana wazi ana wa wazin ƙasa an hana ku shi ke nan masa dawa sai shi ke nan an rushe wa'azi a a an ba na ƙasa ma akwai da masallaci ko ko ana masallaci ko zo ne ga an tara abu an ji wazin ƙasa a hanya ce lokaci ne kai dai za ka wace bakin naka ka kawasa jiyan ta kama wazin shi a cikin in ba a wannan in ba na ƙasa akwai na jiya amma na jiya akwai nan goma nan akwai na masallaci akwai na gida eh akwai na gida ba akwai akwai a gida za a yi ba mai hana kai hanya ko ce a bi ta kuram yace almanhajul afdal fi da'awa hanya mahihiciya akan da'awa huwa taqdim haqaiqil islam wa manahijihi ibtida'an wa laysa iradu shubuhat wa radd 'alayha yace abin hanya mai kyawo ba ta fa'ida kan da'awa kullum a gabatar da haƙiƙanin mai islam ta a kasar mutum addini na haƙiƙa mai islam mai musulunci mai shiga cikin musulunci da hanya farkon lamarin gaba ta wani abin ba ka zo kuma farkon kawai kamishin ba ba ta kaza yan shi'a sun ce kaza yan rawafi sun ce kaza akwai maturidiya wannan ba nashi bane ba wannan abu ne wanda yake ya kushe ilimi da wanda ana tsoron ya shiga hali ba a kawo mutum addini gaggariya kakka da su ba da farko ma to mu shiga raddi har suka ce kaza ga raddin su suka ce kaza ne sun ce ba ali kaza ai nan kaza ne aya kaza sun ce Allah bai wannan nan ya sha ne ana ya ji ma cikin addini ne ka kauda shi da sai shiga addini bisa ban da addini ga mai kurin addini gangariya ka kame shubha fa la kame raddin da ka shiga mai raddi akan shubha a sai kullu ce da'awa mataki mataki ne akwai wanda musulmin ne dama ya san addini ana gudu a kano na abu sabo to da mu shi addini bai san shi ba so ke san addini ya rike ta kuma ya kon kare shi kenan komai iya bin mataki mataki yace wasu mai ta'an nasu mizanin haq wa da'awati min usuluddin kuma ba mutane in za su gane ma'aunin gaskiya kuma a kira mutane zuwa ga tushen addini wa mukhadabatuhum ala qadri qulihim kuma awa mutane yanda za su iya gane kaka sa ta daji kamar kawo su abin kawai za su gane za su fahimce shi wa ta'aruf ala madakhil nufusihim kuma kai mai da'awa kaga kula ta ina wani mutane ke wa'azi ta wata hanya za su yi gane za su yi amsa kira ta wata hanya wannan wa'azi ne wa'azi gida ne na radio ne na takarda ne na menene ka san ka shiga ka san mashigar mutane ka san mashigar mutane da ke tare su wasilatun fi hidayatin wannan abin hanya ne ta ka san mashigar mutum hanya ce ta samun ka shirye da shi yace tamassuku du'at wal jama'at al islamiyya bi dawam al i'tisam billahi ta'ala wa taqdim al juhud lil bashari wa talab al aun min Allah ta'ala yace masu kira zuwa ga Allah da kungiyoyi duka na addini su riki su kama Allah kullum babban madogara Allah kai ka dogara Allah kuma ka ka bakin kokarin ka dan adam kai bakin kokarin abin da zaka iya ka kawo kuma karshe ka nemi taimakon Allah amma naka ka ka bakin kokarin ka wal yaqin bi anna Allah jalla wa ala huwa alladhi yaqudu wa yujidu masirata da'wa kuma ka samu yaqinin cewa lalle Allah mai girma da buwaya shike jagorancin lamarin da'awa shike ta yadda da'awa yadda su ويسد الدعاة إمام سد أول كام كتري وأن الدين والأمر كله لله سبحانه وتعالى دوما الدين gaba daya lamarin gaba daya bai hannun Allah yake shike shirye da wanda yake so kasan da yake so abu ne a hannun Allah gaba daya yace hadihi dawabit wal fawaid wa'annan ka'idodi na da'awa da muka ambata da fa'idodi da aka ambata na da'awa هي ثمرة التجارب لكثير من العلماء والدعاة إلى الله تعالى من كابك هنا أول مكجيرو sakamako ne na da yawa na malumai masu kira zuwa ga Allah saka ambata shi muka kawo wasu daga ciki wali na'lamu yaqinan anna du'a anna du'ata ila Allah law faqihu hadhihi ad-dawabit wa 'amilu biha lakana fi dhalika khayrun kathirun da da'awa yace mun san da cewa yakinanci a sakankance inda masu kira zuwa ga Allah sun fahimci wa'annan ka'idodi sun yi aiki da su da ya zamanto alkhairi mai yawa akan tahiyar da'awa yace wani ya alamu jami'an du'atul islam kuma abin da ya kamata duk wani mai da'awa ta musulunci wajibi ya sani annahu la salaha lahum wala najaha li da'awatihim wala tawfiqa fi amalihim إلا بالتسام بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه في كل أمر صغيرة كان أو كبيرة يتي دمي دعوة واجبي دمي دعوة زواج الله يسني شو لا سلاح باب ونجارة ولا نجاح باب وتتم نصرة تدعى ود هيكي ولا توفيق باب ساب كتري في عملية متكين أي كده كوكي ندعوة باب باب باب جارة باتم نصرة باب ساب كتري إلا بالتسام بالله سيعان سام إلقوا يعني كام الله sai an riko da Allah sai an dogara ga Allah wa tawakkulu alai an dogara ga Allah cikin dukkan al'amari karami ne ko babba wuri mai namu mu dogara da nasara kana hannun Allah kura wa su'alu Allah ta'ala wahdahu at-tawfiq wa sadaq wal ikhlas niyya kuma a roki Allah mai girma da buwaya ya mana katari ya mana muwafaka kan wannan da'awa kuma ya ba mu damar yi dan shi ikhlasi kenan eh ya ba mu ikhlasi cikin aikin da'awar wa tajarrud min ittiba' al-hawa bi jami' ashkaliha kuma dole mu nisanci dukkan hanyoyi dukkan abu san zuciya ka kaurace mishi dukkan hanyar san zuciya kaurace mata kai aiki kun da nasu da gaskiya kwarin wa ja'ala al-amr kulluhu lillahi ta'ala ka sanya komai ka ba Allah sai yake cewa ƙarshen littafi mu'allifatun wannan kuma zai magana kan malamai sun yi ta'alifat kan aqida ta salafus salih da jama'at illa kalmar da yake yi yace qaddawan afzadul ulama min ahlus sunnah wal jama'a mu'allifatun kathira fi taqad salafus salih wa unu bi taqid usuliha wastadallu alayha bil kitab was sunnah yace malamai manya manya na alisunan jama'a sun yi tattawai masu yawan gaske cikin aƙidar magabata na ƙwarai wa unu bi ta ka'idu usuliya sun kula wajen ajiye mata ka'idodi wa sadallu alayya min kitabu wa sunna kuma sun kan hujjoji akan wannan ka'idodi nasu daga qur'ani da sunna wa raddu ala al bid'a wal hawa wa kashafu uwarahum kuma sun yi raddi ga malaman bid'a in san zuciya sun kware al'aurarsu sun musu tona asiri na koyi suke koya abu suke koya wa wajahul batil bil haqq sun fuskanci ƙarya da gaskiya eh sun tunkare su wal jahl bil ilm sun kan fuskanci jahilci da ilimi wal bid'ati bi sunna sun fuskanci an bid'a da sunna wa jarradu ahl bid'a wal ahwa masalayim suka raba malaman bid'a da makamunsu tunda ba hujja eh suka amince makamun wa azharul haqq suka bayyana da gaskiya wa abadul batil suka bata ƙarya wa mata illa in istiyanatu din lidin dole an basu yi shi ba sai dan kare wannan addinin yace wa mun mafid iya da ta'am mai amfani an azkuru huna ba'd hadin mu'allafat da ta marji zan ka muku wasu daga cikin ta wanda zai tarjirawa anan na littawai na aqida ta sunna kan wannan aiki na kira zuwa ga Allah akan wannan aqida dan uwa mun zo karshen wannan littafi na aqida alwajiz sai ta salafus salih insha Allah Allah kai magana tayo kuma an zo daga abin zami insha Allah ya samu matsala insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali insha Allah rana ta yau zami wani dan darussa insha Allah na da lokaci insha Allah Allah kai zamu rana ta insha Allah Allah kai rana ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته